الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم العزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كاد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أتقتلون رجلا يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد قال قولا عظيما أما بعد فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مختصاتها وكل مختصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يوم جمعة شهر الشتاء لبعد رمضان hijira da shekara dubu da dari hudu da talatin da shida daidai da uku ga watan bakwai shekara da dubu biyu da goma sha muna cikin tafsirin suratul a'raf za mu yi kokarin karanta aya ta dari da uku har zuwa aya ta dari talatin da bakwai insha Allah wannan karatu yana dauke da bayani akan aiko annabi Musa alaihi salam wanda Allah madaukaki ya zuwa da Fir'auna wato aikin da Allah ya yi wa annabi Musa alaihi salam zuwa da Fir'auna Allah ta ta'ala ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين
ثم بعثنا من بعده wato Allah madaukake ce sannan bayan waɗancan al'ummomi wato bayan annabi Nuhu alaihi salam annabi Hud annabi Salih annabi Lut annabi Shu'aib ya riga ya bada tarihin su ya bada labarin wato bayan waɗannan annabawa ba'athna Musa bi ayatina sai muka aiki annabi Musa alaihi salam da ayoyin mu ila fir'auna wa malaihi zuwa ga fir'auna da jama'a wa zalamu bi akai su kai zalunci da wannan aike da muka yi wa annabi Musa alaihi salam zuwa gare su idan mutum yake gaskanta maganar Allah ko yayi zalunci idan Allah ya aike zuwa ga mutum yake gaskanta maganar Allah ƙaryata maganar Allah za ta ci saboda canza ainihin tsarin halitta domin ita gaskiya tana tare da dabi'a ta ɗan adam duk inda aka faɗa ma gaskiya ka san ita ce kana mutuwa a yau don haka ya kan Allah maɗaukaki ya ce lokacin da ya aiki annabi Musa alaihi salam sun yi zalunci me yake nufi sun ƙi karɓar sakonsa ya faɗi irin wannan a suratul namli آية ابن مشاهدين سوى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ظلما وعلوا لما سيتي فانظر كيف كان عاقبة المفسدين كما آية قالوا لك الشيخ كما يسوون آية تجد في سورة الأعراف كما كرشن كسكن كما ترى أنت ذلك فانظر كيف كان عاقبة المفسدين Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ka duba yadda karshen masu barna da yake kasancewa kai fa kana aqibatul mufsidin jahadu wa kafaru biha zulman minhum wa inada sun butulce sun kafirce sun yi tsaurin kai game da bin dokan Allah to ya karshen sai kasance fa kana musa وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين وقال موسى عليه موسى عليه السلام yace ya fir'aun ya kai fir'aun ya kai fir'aun wannan kira da annabi Musa ya masa akwai darajawa a ciki kamar yadda malaman tafsiri suke faɗa musamman ibnu Atiyya tafsir sa da ake kira al-muharrar al-wajiz fi tafsir kitab al-aziz ya rasu hijira na da shekara 542 shekararsa ɗari takwas da tiskin da hudu da ruwansa da duniya a yau ibn Atiyya tafsirinsa tafsiri ne muhimmin gaske tafsirinsa yana da muhimmanci kwarai a mujallar da kudu shafi na goma sha ya ce fir'aunu ba sunan mutum bane ismu kulli malik malikin li misr fi zalika zaman wato sunan sarauta ne sunan sarki duk wanda ya hau sarauta ana kiransa fir'auna fa khatabahu musa alaihi salam bi a'zami asma'ihi wa ahabbiha ilayhi saboda haka idan annabi musa yake ya fir'aunu ya kira shi da sunan da ya fi daraja a masa ya kira shi da sunan da ya fi so a kira shi da shi ya kira shi da inkiya wacce duniya ta fi ɗaukaka su da ita wato shi ne a kira shi fir'auna kamar da hausa ne kace sarki sarki ba sunan mutum ba ne sarki sunan sarauta ƙarfi sarauta ne haka ka ce harko da filar da fillaci ka ce harko wani ba sunan sa ta kira ba harko sunan sarauta ne yana da sunan sa na asali to haka fir'auna ba sunan sa na asali ba ne alai musa ya kira shi ne da suna na ban girma wanda wannan yana cikin dalilai waɗanda malamai suke kafawa a kan cewa shi musulunci yana daraja mutane bisa al'adarsu musulunci baya wulakanta mutane akan al'adarsu in dai al'adar ba mara kyau bace saboda haka yasa shi kansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya aika wasiƙu zuwa ga sarakunan duniya ya kira kowane sarki da lakabi da suna da inkiyar da jama'arsa suka san shi da ita saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya daraja waɗannan sarakuna haka kuma al'ada da ɗabi'a ta annabawa take kamar yadda annabi Musa alaihi salam ya yi ana ya fir'aunu wato ya kira shi da sunan lakabin sarautarsa kamar dai a ce nimuru idan aka ce nimuru annamarisa sunan sarauta ne zamanin annabi ibrahim alaihi salam mutanen yunan yunan gabacin Iran wanda har yanzu akwai ragowar gurbi da tarihin waɗannan mutane su ake kira annamari da na fata idan aka ce annumuru ba sunan mutum ne ba sunan sarauta ne sarki ne haka kuma idan aka ce kaisar da rumawa sarakunan rum suna da wannan lakabi na kaisar idan aka ce kisra ya shafi sarauta ta farisa mutanen iran asali haka idan aka ce annajashi ba sunan mutum ba ne sunan sarauta ce ta mutanen habasha duk wannan bayanin yana cikin al-muharrar wajiz na mawadiya ya ce amma asali game da sunan fir'auna Allah bai faɗa a cikin alƙur'ani ba Allah maɗaukaki bai faɗa ba don haka fir'aunan sunan sarauta ne lakabin sarauta ne shin annabi Musa alaihi salam ya yi zamani da fir'auna guda ne ko fiye da daya wannan duka Allah bai yi bayani a kai ba Allah ne Allah madaukaki ya tabbatar Annabi Musa alaihi salam ya yi jayayya wani daga cikin sarakunan Masar Fir'auna Fir'auna nan guda ɗaya ne ko ko suna da yawa akwai labarai da dama game da wannan amma babu labarin da ya isa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam tana yiwa ma kari an ce ba ai Fir'auna da ya zamani da Annabi Yusuf alaihi salam shine wanda ya yi tsawon rai ya shekara ɗari hudu da yan kai bai mutu ba shine wanda annabi Musa ya tarar da shi babu hadisin manzon Allah babu aya ta alqur'ani waɗannan labarai ba su da asali da haka rashin yin su shi ya fi dace ba saboda kada mutum ya je ga yin ƙarya ga littafin Allah Allah ka tsare Annabi Musa ya kira Fir'auna da sunan sarauta ya girmama shi sannan sai ya ce إني رسول رب العالمين إني رسول من رب العالمين للذي منزوني daga wajen mai halitta kuma mai renon duniya da komai da wato da kowa da komai arsalan alladhi huwa khaliqu kulli shay'in wa rabbuhu wa maliku wanda ya halicci komai shi ya aiko ni wanda ke kulawa da komai shi ya aiko ni shine rabbu wanda kuma yake mallakan komai shi ya aiko ni saboda haka ya kira fir'auna da suna na girmamawa sannan ya faɗa wa fir'auna wanda ya aiko shi shi ma fa mai girma ne kaga kenan babu wulakanci a cikin magana da Annabi Musa ya mata ya fir'auna ni dan sako ne daga wurin mai girma shine mahalicin kowa da kowa me yace gaba حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل haqiqun ala an la aqula ala allahi illa al-haq lalle ina mai cancantar a ce ban faɗi wata magana game da Allah ba sai gaskiya saboda na fi kowa sanin Allah wanda ya fi kowa sanin Allah ana fatan ya zama ya fi kowa tsoron Allah na fi kowa sanin Allah don haka na fi cancantar in kasance wanda ba zai faɗi wata magana game da Allah ba sai gaskiya ga da jiya kun bayyana kuma na zo muku ma da hujja min rabbikum daga wajen Allah mahalicin ba wai maganar baka kawai ba akwai ma hujja dalili wanda ke tabbatar da cewa ni dan sako ne daga Allah subhanahu wata'ala wato aiko ne aka yi bi hujjatin qati'a min Allah Allah ya bani dalili ya bani wata hujja wacce zan tabbatar muku da ita cewa ni wato mai kawo sako ne gare ku daga wajensa to da ka safan da aka turo ni da shi shine fa arsil ma'iya bani isra'ila ka take banu isra'ila su tafi tare da wannan wuri yana da muhimmanci mu lura da shi da kyau ku duba ba annabi Musa alaihi salam abin da ya ce ma fir'aun wa qala Musa ya fir'aun inni rasulun min rabbil alamin ya kai fir'aun ni dan sako ne daga Allah mahaliccin tarikai me sakon sakon shi ne an arsil ma'iya bani isra'ila ta sake bani isra'ila mu tafi tare da su saboda haka malamai suke cewa annabi musa alaihi salam allah bai tura shi allah bai tura shi da fir'auna dan ya kira shi zuwa ga addini ba wato sako na annabi musa muhimmin sakon annabi musa shine ya kwato banu isra'ila daga azabtarwan fir'auna illa iyaka kada mu manta wannan ya kai dalilai da yawa kamar misali ibnu aqiyya a mujallad na shafi na goma sha biyu tafsirin ya ce bahirul aya wa kairiha ita wannan aya haka ma wasu ayoyi duk inda za ka tattaro labarin annabi musa alaihi salam da fir'aun anna musa alaihi salam lam tambani shari'atuhu illa ala bani isra'il faqat annabi Musa alaihi salam an gina shari'ar ta ne akan wa banu Isra'ila su kadai Fir'auna kuma baya cikin Allah ya samu gaya Fir'auna kabilar Ibn su ne kabila da suke sarautar Masar asali kafin banu Isra'ila su tabo dama sun tarar saboda ka shi Fir'auna baya cikin banu Isra'ila ولم يدعو فرعون وقومه إلا على إحسان بني إسرائيل كلا النبي موسى يقول الشيء فرعون ya zo ne da kira akan fir'auna ya sake banu isra'il su tafi kamar yadda Allah ya faɗa a nan inni rasulun min rabbil alamin haqiqun ala alla aqula ala allahi illa al-haqq qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum fa arsil ma'iya bani isra'il don ka sakon da Allah ya turo shi fir'auna ba banu isra'ila bane yana azaba ga banu isra'ila annabi Musa ya ce ga fir'auna ya tabbatar ma shi daga wajen Allah ne sakon da Allah ya aiko ga Fir'auna ya kyale banu Isra'ila azaban da ta yi. Wanda shi ne sakon annabi Musa alaihi salam. Amma annabi Musa ba annabi ne da Allah ya aika ma Gibbawa ba. ولم يدعو فرعون وقومه الا على ارسال بني اسرائيل وذكره kana yiwa sai ka ce a to ai a suratul nazi'at ai Allah ya faɗa mana hal ataka hadisu Musa إذ ناداه ربه بالوادي المقدس هو اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى malaman tafsir suka ce ka lura da abin da annabi Musa Allah ya ce ya gaya ma Fir'auna idan annabi Musa zai zo da sako daga Allah ya baka zaɓi babu zaɓi idan sako zai kawo ma daga Allah ba maganar zaɓi dole ka karba هل لك أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى kana da fatan ka samu tsarkaka kana da fatan ka samu shiriyar Allah wato wannan yana zuwa matsayin wato tasirin wa'azi da kuma sako da annabi Musa ya zo da shi amma ainihi idan ana neman manufa ta farko babban manufar aiko annabi Musa ba kiran Fir'auna zuwa ga addinin musulunci bane ba shi bane shine abin da Allah ya faɗa a nan سورة سورة سورة الأعراف فأرسل معي بني إسرائيل da zaran ka ce ai Allah ya aiki annabi Musa zuwa ga Fir'auna ya kira shi zuwa ga musulunci sai mu ce to wannan kuma hususiyya ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu kai kar ka hada abubuwa guda biyu saboda dalilai masu dindin yawa sun tabbatar da cewa babu wani annabi wanda Allah ya tura shi zuwa ga kowa in dai dan adam ne da annabi sai dai annabi Muhammad sallallahu alaihi ma sauran annabawa ba haka bane akwai hadisi da yake cikin sahih bukhari sahih muslim hadisin jabir bin abdullah wanda manzon Allah yake kirga kyautar da Allah ya bashi Allah ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam kyaututtuka da yawa daga cikin waɗannan kyaututtukan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassa shi annabi ana aikansa ne ga jama'ansa su kadai wa bu'istu ila an-nasi ammatan amma ni sai aka aiko ni zuwa ga mutane baki daya kaga kina da Musa Allah bai aika shi ga Ibtawa Fir'auna da jama'ansa ba don haka yasa don haka yasa Ibn Asiya tafsirin sa yace shi yasa bayan Allah ya hallaka Fir'auna ai a kasar Masar akwai jama'ar Fir'auna din Annabi Musa bai dawo ya ci gaba da wa'azi gare su ba tafiya yayi da Banu Isra'ila yan uwansa domin manzancin sa ya tsaya ne akan Banu Isra'ila saboda haka saƙon da Allah ya aiko annabi Musa da shi zuwa ga Fir'auna ba saƙo ne na ya kira Fir'auna ya musulunta ba shi bane Allah ya samu gani inni rasulun min rabbil alamin ni dan saƙo ne daga Allah mahaliccin talibai me ya saƙon an arsil ma'iya bani Isra'il shi yasa yake fa arsil ma'iya bani Isra'il ka sake banu Isra'il wannan shine sakon da Allah tabaraka wa ta'ala ya kun zuwa gare ka amma a irin wannan tafarki a irin wannan tafiya a irin wannan gwagwar maya da annabi Musa yake kai da Fir'auna da jama'arsa ana samun waɗanda ke gane gaskiya kuma ba banu Isra'ila din bane to waɗannan suna cin ribar musuluntan da suke amma dai sakon asali ba a turo gare su ba Allah ya samu gane shi yasa kaga kamar yadda zamu karanta nan gaba masihirta sun musulunta musuluntan na kuma ba zai sarai ba amma musuluncin nasu ya yi tasiri asali sakon annabi Musa ba wai zuwa ga wata kabila bane kafanin banu Isra'ila saboda saboda wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka ce Allah ya aiki annabi Musa zuwa ga Fir'auna dan ya kira shi zuwa ga addini ya za ka yi da wannan hadisin da ke sahihul Bukhari da Muslim wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassa Allah ya samu gani ana tura annabi ne zuwa ga al'ummarsa su kadai zuwa ga al'ummarsa su kadai kuma kowa ya sani fir'auna baya cikin kabilar annabi Musa alaihi salam fir'auna baya saboda haka idan kace Allah ya aiki annabi Musa ya kira fir'auna zuwa ga musulunci ya zama sakon ya isa ga kabila fiye da guda yana warware maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ba daidai bane bare akwai hujjoji da yawa hujja ta biyu hadisin yana sahihu muslim hadisin dari biyar da ishirin da uku hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ursiltu ila al-khalqi kafatan ni ne aka aike ni zuwa ga halittun Allah gaba ɗaya wato yana nufin mutane ni ne aka aiko ni zuwa ga mutane baki ɗaya wa utima biyan nabiyyun da ni aka cika annabawa aiko annabawa haka ni ne ƙarshen annabawan Allah kaga wannan ma ya tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam khususiyarsa ce a aike shi zuwa ga kowace kabila amma zamanin da ba a haka a zamanin da ba a yi haka na uku akwai hadisin da yake sahih muslim hadisin sabban a wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha zawali al-arba fa ra'aytu masharikaha wa magharibaha Allah ya nade min duniya ya jawo masa gabas da yamma ya jawo ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ga gabas ya kuma ga yamma Allah ya nade markasa ya dunkula da ya tattaro ta ya matso da ita kusa da gare shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya nuna mai iyakar inda al'umma ta za su je kaga manzo Allah wannan wata karama wata mu'jiza ce wata daraja ce Allah ya yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya jawo markabar da yamma inda idanunsa ba zai kai ba Allah ya matso da shi gare shi ya hangi iya karshe inda al'ummarsa za su je ta gabas da yamma in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zu yaliminha al'umma ta mulki na zai isa iya inda aka tattaro aka matso da shi an na gani kaga ya gwada cewa manzon Allah an aiko shi ne ba ga larabawa kadai ba kuma wannan hadisin ya tabbatar mana inda musulmai za su fi yawa a duniya shine gabas da yamma banda kudu da arewa banda kudu da arewa kudancin duniya arewacin duniya na ake yawan samun kafirci amma gabas da yamma Allah ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tabbatar da cewa musulunci al'ummarsa wato za su yaɗu kai sun kai wurin da Allah ya nuna musu kaga wannan dalili ne wanda ke nuna kyauta ce da Allah ya keɓe annabinsa da ita kyauta ce da Allah ya keɓe ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne kadai yake da damar ya kira kabila biyu zuwa ga addinin Allah dalili na hudu Allah da kansa ya faɗa cikin suratul anbiya aya ta 105 wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al-ardha yarithuha ibadiyas salihin Allah ya riga ya rubuta ya yi alkawari duniyar nan musulmai za su gaje ta duniyar nan da kake gani da so da ki musulmi za su gaje ta don akwai hadisin tamimu dari wanda shi ne hujja ta biyar da yake fassara wannan aya tamimu dari ya ce ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yablughanna hadha dinu ma balaga al-layl wa nahar duk inda dare ya kai yini ya kai addinin nan sai ya isa wannan gurin duk inda hasken rana yake isa a doron duniya musulunci ta yarda idan ma hasken rana bai isa to duhun dare in yana mamayan gurin manzo Allah yake musulunci ta yarda kaga kenan babu inda zai rage la yatruku Allah azza wa jalla baita madarin wala rabai Allah ba zai kyale gidan dan birni da dan kauye ba duk wani gida da ke duniya birni da kauye illa akarahu Allah wa azza sai Allah ya shigar da wannan addini a cikin sa duk wani gidan duniya sai Allah ya saka addinin musulunci a cikinsa bi izzi azizin aw bi kulli dalil da so da ki duk son mai so da kin mai ki sai Allah ya saka wannan alƙawari wannan hadisin tamimu dari shi ke fasara wannan aya wanda Allah tabaraka wa ta'ala a cikin sa yake cewa laqad katabna fi zaburi min ba'd dhikri anna al-ardha yarithuha ibadiyya salihuna wannan duniya bayina na kwarai su za su gaje ta akwai wanda suke fasara aya da cewa ai aljanna ne ala kulli hali duk dai musulmi ne zai shiga ko idan musulmi ya gaji duniya kuma musulmi shi ke gadon aljanna Allah ka samu nake hadisin yana riwaya ta al-Imam Muhammad yana silsilatu sahiha hadisin 32 na shida akwai hadisin Anas bin Malik wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika sabanni ga sarakunan duniya manzon Allah ya aika ma Kisra ya aika ma Kaisar ya aika ma Annajashi Anas bin Malik yace wa ila kulli jabbarin yad'uhum ila Allah manzon Allah ya aika ma dukkan wani babban sarki na duniya ya aika mai takarda yana kiransa zuwa ga Allah wannan shi kadai kaga kenan banda Annabi Musa alaihi salam wannan ba aikin sa bane menene aikin Annabi Musa ya kawo sakon Allah ga Fir'auna Fir'auna ya daina azabtar da bazu Isra'ila ya daina azabtar da bazo Isra'il kuma in yana son ya tsira to Annabi Musa fa yana tare da shirya in ya karɓi musulunci to fa zai tsira in ya karɓi musulunci zai samu tsira amma sakon da Allah ya aiko Annabi Musa da shi shine zuwa ga Fir'auna ya sake waɗannan mutane akwai dalili na bakwai har yanzu hadisin Abu Huraira Annabi sallallahu alaihi wasallam yake والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني فمات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار duk wani wanda aka ce ba ya hude ko nasara ne matuƙar ya ci da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam bai karɓi wannan da'awar ba har ya kai ga mutuwa manzo Allah ya ce ku dan wuta ne saboda haka dole ne yarda da saƙon da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na duniya kuma dalilai da yawa hatta ta tashi alqur'ani a suratul an'am aya ta goma sha tara Allah madaukaki yace qul ayyu shay'in akbaru shahada qul Allah shahidun bayni wa bainakum wa uhiya ilayya hadha alqur'an li unzirakum bihi wa man balagha Allah ya min wahayi da wannan littafin da Alƙur'ani in yi muku gargaɗi da shi ku larabawa wa man balaga da wanda labari ya iso gare shi saboda haka kaga mu nan ba larabawa bane amma labari ya iso gare mu saboda haka manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafe mu dole ne mu karɓi shi- sakon Allah tabaraka wa ta'ala a suratul a'raf aya ta 158 qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a ya ku mutane Allah ya ce ka gaya musu ka gaya musu ya ku mutane inni rasulullahi ilaikum jami'a ni manzo ne na Allah zuwa gare ku baki ɗaya ku allazi la allazi la hu mulku samawati wal ard la ilaha illa hu yuhyi wa yumiitu fa aminu billahi wa rasulihi an-nabiyyi al-ummi الذي يؤمن بالله وكلماته وتبعوا لعلكم تهتدون حديث آية كان zuwa. kaga wannan aya tana tabbatar da abin da hadisai da muka karanta a baya suka tabbatar shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi zuwa ga mutane baki daya ba a ware wata kabila ba ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a saboda ka babu shakka akan sakon da manzon Allah ya zo da shi sako ne zuwa ga duniya sannan akwai aya ta 28 ta suratul sabai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma arsalnaka illa kafatan linnas ba mu aike ka ba face gaba ɗaya zuwa ga mutane kaga wannan ayar ba ta nuna cewa manzon Allah ba an aike shi ne zuwa ga larabawa kadai ba wa ma arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa nadhira walakin aktharun nas la ya'lamun akwai farkon suratul furqan tabarakallazi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna للعالمين نظيرا kaga kenan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar mar da alqur'ani saboda ya kasance mai gargadi ga duniya baki daya sannan suratul hud aya ta 17 afa man kana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu shahidun min wa min qablihi kitab musa imaman wa rahma ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi min al-ahzabi ومن يكفر به من الأحزاب duk wanda ya kafirce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fannaru mawqiduhu wuta ita ce makomarsa aka ce min al-ahzabi daga kowace kabila daga kowace lafiya daga kowace jama'a duk wanda ya kibin annabi sallallahu alaihi wasallam wuta ce wuta ita ce alƙawarin da Allah ya masa fala taqu fi miryatin minhu innahu al-haqqu min rabbika walakin akthar an-nas la yu'minun shi yasa Muhammadu Aminu Shankiti a tafsirin Abuwa'ul Bayan yake kafa hujja da wannan aya a mujallar da shafi na ɗari saba'in da biyar. Sarraha ta'ala fi hadhihi al-ayati al-karima anna hadha al-Qur'an la yakfur bihi ahadun ka'inan man kana illa da kalalla. Allah ya tabbatar cikin wannan aya ta goma sha bakwai ta suratul Hud duk wanda ya ƙi bin wannan alƙur'anin kowaye to Allah ya masa alƙawarin zai kyauta kuma haka ayar ka faɗa in ka lura da kyau afa man kana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu shahidun min ana magana ne akan alƙur'ani shi yasa aka ce wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma sannan aka dawo cewa ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi duk dai magana ne na kuma kan alƙur'ani ne ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موئده duk wanda ya ƙi bin alƙur'ani kuma kuma sauta ayoyi da suka zo da magana wanda suke tabbatar da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine kadai annabin da Allah ya aiko shi zuwa ga duniya gaba ɗayanta ayoyi suna da yawa hadisan ma suna da yawa malamai sun yi maganganu a kai daga cikin waɗannan ayoyi akwai aya saba'in da tara ta suratul nisa ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس هذا يأتي للأرض وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا ولا da yawa cikin alkur'ani Allah ya tabbatar mana lallai ya aiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ga mutane ba ma mutane kadai ba ba mutane kadai ba shi sa aka ce wa man balaga duk sako idan ya yi so in dai tsakanin aljanu da mutane kamar yadda malamai suke faɗa ittifaqan ibn tabiya ya magana akai a cikin majmu'u fatawa mujallal na goma sha biyu sha biyar da biyu da ishirin da ɗaya yake cewa muhammadun sallallahu alaihi wasallam ursila ila thaqalaini al-insi wal jinn Allah ya aiko Annabi Muhammad zuwa ga mutane karkar haka nan aljanna amma walam yursil ila malaika Allah bai aiki Annabi Muhammad zuwa ga malaika ba a wannan babu inda zaka gani cikin alqur'ani aka ce Allah ya aiki Annabi zuwa ga malaiku la babu wannan sai dai ma a ce ma malaikun su ne masu kawo sakon Allah zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba wai Allah ya aiki annabi zuwa ga mala'iku ba amma mutane da aljanu wannan babu shakka fa kullu insiyyin aw jinniyyin kharaja an al-iman bihi wa huwa aduwwu lillah duk wani dan adam duk wani aljani da ya iya da manzon Allah to makiyin Allah ne kuma ko masauta amma banda annabi ba la babu wani annabi don haka ina aka ce annabi Musa Allah ya aike shi zuwa ga wace kabila ta ce bazu Isra'ila amma ya kai sako ya tafi ga Fir'auna sakon shine Fir'auna ya daina azabtar da su ba wai sakon akai manzancin Allah zuwa ga Fir'auna ba za sai dai a irin wannan tafarki idan Fir'auna ya samu shari'ar Allah to ya ci riba wannan shi yasa kaga Allah yake cewa qul hallaka ila an tazakka ko dai kana da fatan ka samu tsarkaka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha amma muhimmin sakon shine فأرسل معي بني إسرائيل
قال إن كنت جئت بآية فات بها إن كنت من الصادقين قال إن كنت جئت بآية فات بها Fir'aun ya ce to idan ka kasance ka zo da wata alama shine aya ka zo da wata alama da za ta tabbatar da gaskiyanka kai daga wajen Allah kake fa'ati biha sai ka kawo ta in kun tafi na sadiki na in ka kasance cikin masu gaskiya kaga shi annabi Musa abin da yake son Fir'aun ya yi ba wai ya furta kalmar shahada ba a Allah ya samu gani ba wai ya furta kalmar shahada kaga inda ya ce na zo ne gare ka dan ka furta kalmar shahada ba na zo ne gare ka don ka sake banu Isra'il to saboda haka sai aka gina maganar ba akan wannan in sake banu Isra'il eh to ina dalilin da zai tabbatar da kai din nan daga wajen ma Allah ne ba ni dalili
فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين فألقى عصاه سأل موسى عليه السلام يجي فد سندسة فإذا هي ثعبان مبين سيكا كتازة ومتيجيا مبينيا فتو هذا ما متيجيا سندر أن موسى عليه السلام فأتني إلى كتي الثعبان أنا نبي ببن متيجي ببن متيجي فأما ونن ya zo cikin alkur'ani da kalmomi guda a wata kissa din ana nuna karamar macijiya wata kissan kuma ya tana nuna babbar macijiya kamar anan an ce ko uban al-imam al-bagawi a tafsirin sa mujallal na shafi na 262 yace al-uban az-zakar al-azim min al-hayyat wato maciji ne namiji babban maciji shi ake kiransa al-uban fa amma a suratul naml Allah ya kawo labarin annabi Musa alaihi salam aya ta goma sai ya ce wa alqi afaka falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun walla mudbiran wa lam yu'aqib ya Musa la taqaf inni la yakhafu ladayya al-mursal kaga nan lokacin da ake ake karanta da annabi Musa lokacin da Allah yake karanta da annabi Musa alaihi salam kafin ma ya buga gaban Fir'auna ana nuna masa yadda zai amfani da wannan mu'jiza jefar da sanda ya jefar da sanda sai ga ta zama ta zama maciji amma a nan sai aka ce ka annaha jannun wato sandar tana motsi ka hatarsu sandar annabi Musa tana motsi ka annaha jannun kamar karamin maciji domin aljannu karamin maciji amma as-suban babban maciji sai zama alqur'ani ya zo da bayani game da sandar annabi Musa wannan bayani ya zo babban maciji wancan bayani ya zo karamin maciji al'imamu bagawi ya ce babu saɓani a kai abinda an samu da kuke ke nufi shi ne inna haka na sandan fil haraka wal khifa sandan idan tana motsi kamar karamar macijiya ce saboda saurin motsin da take da karfinta da kuzari wa hiya fi jusatiha amma girmanta jusatu hayyatul azima girman maciji girma ne na babban maciji amma motsin macijin kamar da karamin maciji wato kaga ya nuna cewa ya dai tabbata cewa sandar tana komawa maciji a wani gurin kuma Allah yana cewa babban maciji wani wurin karamin maciji abinda Allah yake nufi macijin babba ne amma motsin nasa kamar na karamin maciji saboda saurin motsinsa wanda za a yaga ونزع يده فإذا هي بيضاء wannan للناظرين sa'a ya tafi annabi Musa ya fisgo hannunsa sai aka ce na za'a ya fisga ya fisge hannunsa ta in ya fisge hannunsa daga ina nan akwai sabani da malaman tafsiri suka yi suna cewa daga aljihunsa ko ko daga wuyan rigansa ko ko hannun rigan da yake hannun rigunan su a zamanin da suna yin ne masu tsawo suna rufe hannu to idan ya daga hannunsa ya fito da hannun fa idan ya bai ba sai ga sai ga hannun yana haske lin nazirina ga masu kallo ina yake sa hannun a wuyan rigarsa ne ko ko a'a in ya fito da hannun daga ainihin rigarsa ne ko ko daga aljihu wannan dai Allah bai faɗa mana ba ya dai tabbatar mana cewa ya ba mu annabi Musa alaihi salam mu'jiza ta sanda ya ba shi mu'jiza ta hannu idan annabi Musa ya fizgi hannunsa sai ya zama yana haske idan ya sake fizgi hannunsa sai haske ya bace a takaice dai an ba shi mu'jiza cewa sai ka san yadda mu'jiza yake wannan ba daidai bane domin annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba yana cikin musai labari baya tabbata gaskiya sai ya fito daga bakin annabi muhammad duk labarin da bai fito daga bakin manzon Allah ba ba a cewa labarin nan ya isa to jinkina fassarar alqur'ani ga zato ko abin da baka da tabbas akan shi kuskure zan magana ta Allah ce Allah ya kama gani me yake قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر Ƙarar عليم malaku ne ƙaunin Fir'aun sai manya daga cikin jama'ar Fir'auna mashawartansa su ne almalaku suna ganin abin da ya auku a majalisi na Fir'auna a fadar Fir'auna Annabi Musa ya jefar da sanda gashin ta zama macijiya tana motsi ya fizge hannunsa hannun na haske da rana amma ga haske ana gani mai tsanani sai waɗannan mashawarta suka ce inna hada la sahirun alim lalle wannan matsafi ne kwararre kaga ba wai maganar dan sakon Allah bane a wannan ya kware a tsari wannan an tabbatar wato sakon Allah ne ba a tabbatar ba har yau amma dai kafin ya tabbata so a ganin abin da ya aikata ba mu'jiza bane ne suka ce يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون yuridu an yukhrijakum min ardikum yana nufin ya fitar da ku ne daga ƙasan ku idan aka ce yana nufin ya fitar da ku ana nufin kibtawa ke kibtawa ba banu isra'ila ba domin shi abin da ya zo yana buƙatar an fir'auna ya sake banu isra'ila asali ko banu isra'ila ba mutanen misra ba ne jikokin annabi yaqub alaihi salam shi yasa ake kiransu banu isra'ila jikokin annabi yaqub alaihi salam su kuwa kibtawa asali mutanen misra ne saboda ka suke cewa shi wannan mutum da ya zo da wannan sihiri kokarin da yake shi ne ya raba ku da kasan ku ba ma za ka amurkuna mai kuke umarta a yi masa me shawara ku kaga ba wai magana a kira shi an tunda ya kawo mu'jiza dama abin da ya faɗa ke na zo muku da hujja daga wajen Allah cewa sakon da na zo da shi gaskiya ne ya kuma nuna hujja da suka ce a wannan hujja ba ta isa ba illa dai shi matsafi ne kuma ba za a bashi ma wani hanzari ba me jama'a suka ga ya dace ma a mar na karu قالوا أرضه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين karu arji suka ce a a jinkirta masa idan aka ce arji ana nufin akhir bisa ake kira al-irja al-irja shine mutum ya jinkirta abu ya jinkirta wato arjin ko ka ka jinkirta ka jinkirta masa wa akahu da dan uwansa Haruna kada a gaskata hukunci akan su arsil fil madain hashirin shi kai aike cikin birane a ai gangami a tare jama'a birane da ƙauyuka ya tuka يأتوك بكل ساحر ya tuka عليم bi kulli sahirin alim mutanen birane su aiko maka dukkan wani matsafi da ya zama sananne wato kwararre ne kaga za a nuna karyar annabi Musa alaihi salam ba za a ba ba za a yadda a gaggauta kisansa ba sai an nuna wa duniya cewa ba mai gaskiya ba tun da sihiri ya zo da shi ba akwai matsiyarka a ƙasar masa akwai matsafa tun da babban sarki yana buƙatar wani matsafi sai da aka aika sako za a same su saboda aka sai aka aika safanni sassan masar jirane da ƙauyuka me ya ce gaba فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين وجاء السهرة فرعون وجاء السهرة matsafa sun zo ga fir'auna kawo suka ce inna lana la ajran to lalle za a ba mu lada dan ba za mu yi aikin banza ba wadannan matsafa da aka kawo daga sassan masar wadanda za su yi gasa da annabi Musa alaihi salam ana buƙatar su kure shi ba wai ana son a ga annabi Musa ya kure su ba ana buƙatar su kure annabi Musa su tabbatar abin da yayin nan tsafi ne saboda haka kowa ya zo da sanda shi ma ya jefar sa ga macijiya ko dai igiya ka kulla dama kowa da irin tsatsuman da ya iya da suka taru suka ce to ba za mu yi aiki haka na mutum ba inna la la la ajran lalle za a ba mu lada in kunna nahnu galibin in mun kasance mu ne masu rinjaye قال سيدنا قال نعم وإنكم لمن المقربين قال نعم فرعون يجي فريقوا ذاك سامي kyauta. ba zai yiwu a ce babban sarki ya tara ku haka kun tashi ba tare da an ba ku kyauta ba baya ga wannan ma wa inna kum la min al muqarrabin lalle ku dinna kuna cikin makusanta na za a ba ku muqami kuna cikin na kusa da sarki قالوا يا موسى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن قالوا الملقين يا موسى suka ce ya kai Musa imma an tulqi ko dai ka fara jefa naka wa imma an nahnu an nakuna nahnu al-mulkin ko mu kasance mu ne masu fara jefawa inda dai jefawa ne dama a da ake so a nuna tsafi ne annabi Musa alaihi salam ya zo da shi tunda ya jefa sanda a fa'alka asabu fa idan ya soban mutum idan matsafa kowa ya zo da nashi igiya da kuma sanda ya jefa sai ga ta zama cijiya wannan kaga ya nuna an kura annabi Musa to an zato ko dai ka fara jefa ko mu jefa kala sai قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر kala عظيم sai annabi Musa ya ce alko ku fara jefa in ka duba tafsirin ibnu kasir dan da ku shafin da rubutu da hamsin da bakwai ibnu kasir ya ce ai antum awwalan qabli ku ku fara jefawa kafin ni in jefa me hikimar haka akwai hikima والحكمة في هذا والله أعلم ليرى الناس صنيعكم ويتأملوا abin da ya sa Annabi Musa ya ce su fara jefawa saboda idan sun jefa nasu abin da za su jefa kaga mutane za su gani za su ga abubuwan da ya auku su lura da shi idan ya jefa nashi mutane za su iya bambanta tsakani fa idza qurida min faharatihim wa muhalihim ja'ahum al-haqqu al-wadih bayan sun gama jefa abin da za su jefa sun yi kullakullan su da tsarin su Annabi Musa idan ya kawo nashi fa to gaskiya guda ce don saboda haka za ta bambanta za ta bambanta a idanun masu kallo akan wadancan tsarin da aka gabata shi ta Allah madaukaki ya ce falamma alqaw saharu a'yunan nan lokacin da suka jefa sandunan sai zama sun yi sihiri sun sihirci idanun mutane saboda haka yasa malamai ke cewa sihiri yana tasiri ne a ido ba a zuciya ba na'am akwai sihirin da yake kaiwa da tasiri har a zuciya din amma dai a nan wannan shi ake kira ba duhu walwala walawala wato sun sun ɓadda basirar mutane mutane suna gani kamar gasan dana motsi maciji na alhali ko ba shi bane falamma alqaw saharu a'yunan nas wa karhabuhum sun razanar da mutane amma shi kansa Allah ya tabbatar ya ce wa ja'u bi sihrin azim Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da cewa mutane da sun zo da sihiri mai girma wannan yana cikin hujjoji wanda ahlus sunna suke tabbatarwa da cewa sihiri yana aukuwa sihiri yana aukuwa kar ka kare ka sai da sihiri kafirci ne ba shi da kyau haramun ne duk wanda za a faɗa amma ka ce baya aukuwa kuskure ne me yasa aka ce kuskure ne domin Allah da kansa ya ce wa ja'u bi sihrin azim mutanen nan sun zo da sihiri sihirin ma ba karami ba babba ashe akwai karamin sihiri akwai babban sihiri to Allah ya tabbatar mutanen da aka kawo din sun yi babban sihiri bare ba a ce maka shugaban duniya a lokacin sarki na ƙasa wanda ya fi karfi a duniya yana neman matsafa kwararru ai kaga ba za a kawo kyau ba manyan matsafa za a zo da su waɗannan matsafa kowa ya bari Allah ya ba mu shaida akan abin da suka yi sihirin ya kai makura don haka yasa sihiri gaskiya ne yana aukuwa amma haramun ne ga musulmi ya yi shi mutum yana fita musulunci idan ya yi sihiri amma ba za ka ce babu sihiri ba za wannan ya saba ma sunnar manzo Allah ya saba ma aqidar ahlus sunnah wal jamaa ba a cewa babu sihiri la sihiri yana nan yana da tasiri Allah ya faɗa dan kamar misali ba a suratul qaha aya ta 66 zuwa 69 Allah ya ba mu labari nan yana cewa fa idza jibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim sandunan da suka jefa da igiyoyin da suka jefa sai suna zolayar idanun annabi Musa anna haka ba shi kansa annabi Musa yana ganin sandunan ga su suna motsi kaga sihirin ya mutu tasiri ko bai ba shi kansa annabi Musa domin abin da ayar ayar alqur'ani ta faɗa ke fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihirihim anna haka ba kaga ya nuna cewa sihirin ya yi tasiri ga annabi Musa alaihi salam فأوجس في نفسه خيفة موسى kaga inda kan ma zaka ce a ba ce sihiri ya kama annabi Musa ba nan gaba sai Allah ya kada tabbatar da cewa sihirin yayi tasiri ma annabi Musa saboda Allah ya ce fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa annabi Musa ya tsinkayi wato ya ji tsoro a cikin ransa ya ji tsoro a cikin ransa me yasa saboda lallai abin da yake yi ga matsafa suna yi ta ba abin da annabi Musa yake mu'jiza sai ita ce je masa sandar da zama cibiya to ga maka ba sun yi saboda haka sai annabi Musa hankalin sai tashi kunna la takhaf innaka antal a'la muka ce kada ka ji tsoro ya kai Musa kai ne mafi daukaka wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sanahu inna ma sanahu kaydu sahir wa la yuflihu sahiru haythu ata ka jefa abin da ka jefa abin da ke hannun damanka ka jefa abin da ke hannun damanka wa auki ma fi yaminika wannan shine abin da Allah ya faɗa a nan suratul araf yace wa auhayna ila musa an alqi afaka na'am cika wa auhayna ila musa an alqi asak فإذا هي تلقف ما يافكون وأوحينا إلى موسى تذكر مكي وحي لأن موسى عليه السلام an auke a baka ka jefar da naka sandan fa idza hiya talqaf fa idza hiya ta'kulu ma ya'fikuna sai ga sandar annabi Musa tana cinye abin da suka kirkiro to idan sun bayan sihiri ya ba da mamaki kowa yana yana yana bimauta to idan annabi Musa na shi sandar kuma ta hadiye duk sandunan gurin gaba daya sannan ta dawo ga annabi Musa ya kama sandansa ya rike kaga tsakin mai tsafi ya kare sai dai kuma za su koma kauyukan su sake tuka wani igiyan ko su zo da wasu sandunan daga baya amma wannan taro dai an gama ka jefa iya abin da zaka jefa shi ya jefa na shi ya haɗe na su kaf ya dawo gaba da Musa annabi Musa ya kama sandan da ya rike wato shine thumma akabaha Musa fa idza hiya aqa fi yadihi kama kana wa auhayna ila Musa muka yi wahayi ga annabi Musa an amki afaka ka jefa sandanka a can suratu Taha Allah ya gaya masa abin da sandan nashi zai yi kafin kafin ma ya jefa wa aske ma bi yaminika ka jefar da sandar da take hannun damanka in ka jefar tarka ma sanam sandan ka za ka haɗiye duk abin da suka aikata inna ma sadaku kai da sahir ai abin da suka aikata kaifi ne na mai tsafi wala yuflihu sahiru haitu aka shi ko mai tsafi ba ya cin nasara ta duk inda ya taho zai yi fada da mai tauhidi baya cin nasara saboda haka annabi Musa da ya jefa wannan sanda fa idza hiya talqahu ma yafiku sai ga sandan tana hadiyan duk abin da suka girgiro فوقع الحق فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق sai gaskiya ta auku inji Allah subhanahu wa ta'ala gaskiya ta tabbata kuma cikin hikimar Allah an yi taro ne da kasa an yi taron kasa gangami ne da aka yi mutanen kudu da arewa gabas da yamma kowa ya zo an haɗu gaban fir'auna ga abin da ya auku kaga gaskiya ta auku kenan ƙarya ta bace babu sauran ƙarya domin dama matsafan da suka fi kwarewa aka kawo kaga ba za a koma a ce ai a kawo wasu ba wa batala ma kanu ya'maluna saboda haka Allah ya bata abin da suka kasance suna aikatawa a rana guda Allah ya nuna sihiri ƙarya ne a rana guda a lokaci guda fa qulibu hunalika فغلبوا هنالك وانقلبوا fa qulibu صاغرين hunalika sai aka yi nasara akan su a wannan lokaci an yi nasara akan su a wannan lokaci wankala musajirin sai suka rikida suka koma kuma makaskanta domin a da lokacin da suka jefa sanduna da igiyoyi sun kama hankalin jama'a wa tarhabuhum sun razana mutane Allah ya ce wa ja'u bi sihrin azim farkon lamari sun kama hankalin mutane wato har jama'a sun imauce amma da annabi Musa ya jefa sandarsa ta haɗiye nasu sai kuma waɗannan matsafa suka koma sun rikida sun zama makaskanta nan ta ake sai zama kamar ba kowa bane annabi Musa shine kadai yake da daukaka wannan fili wa ulqiya sahara ووقع السحرة wa ساجدين ulqiya sahara su sajide sai aka jefar da matsafan nan suka kama sujuda wannan shi yake nuna cewa ba da san su ma suka fada ba wanda ikon Allah ne saboda tsananin tasirin mu'jizar annabi Musa alaihi salam abin ya gigita hankalin waɗannan matsafa don sun tabbata babu mai tsatsin da ya fi nasu a duniya idan har za a samu wani mutum ya yi wannan aiki ya ce shi ɗan saƙo ne daga Allah to babu shakka wannan gaskiya yake faɗa don haka yasa abin da ya aukun nan nan take yasa suka faɗi suna masu sujuda kamar ba ma da son ransu ba shi yasa Allah ya ce wa ulqiya وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا قالوا آمنا برب قالوا العالمين فقد آمنا برب العالمين من إيماني mahalicci mai renon talikai dukkan halittu kaga nan take sun yi imani gaban duniya gaban taro gaban jama'a ga fir'auna nan suka ce wa ne رب موسى وهارون Musa wa Harun wanda muka yi imani da shi shine mahalicci annabi Musa wanda ya aiko annabi Musa alaihi salam wa Harun da kuma annabi Harun alaihi salam wato sun tabbatar da taron ba ma Fir'auna da suka yi imani da shi ba saboda a bambanta don a wannan taro akwai wanda ke ganin Fir'auna shine mahaliccin duniya gaba ɗaya shine abin bautan duniya to da suka ce mun yi imani da Allah ta ce da Fir'auna ke niska a rabbi Musa wa Haruna mutane biyu da ga suna a ciki wanda ya turo su mun yarda da shi to kaga dai sun kunya ta Fir'auna ke don haka anan sun takare shi قال فرعون قال آمنت فرعون آمنت به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون قال فرعون sai Fir'auna ya ce آمنت به قبل أن آذن لكم yanzu za ku yi imani da shi tun ban muku izini ba haka shi kuma yana neman ya samo dalilin da yawa da zai muku azaba yanzu za ku yarda da shi kafin ma ku nemi izini na wato kaga ya nuna yana nuna ma taron waɗannan fa ba su da kunya yana yana so ya tabbatar da hujja kamar yadda dama ake neman hujjar da zai sa a hallaka annabi Musa hujjar bata samu ba to yanzu ana neman hujjar kuma da za ta sa a hallaka waɗannan matsafan da suka yi imani da annabi Musa me kike hujja sun yi imani kafin su samu izinin shugaban kasa qabla an azana lakum inna hadha la makrun makantum saboda ka sai kai wannan dama can makirci ne kuka kulla fil madinati a cikin birni waɗannan duk matsafan yaran ka ne kai ne babban su dama can ku kuka shirya abun ku li tukhriju min ahliha dan ku fitar da mutane mutane daga ƙasa ku- su bar ƙasar Masar fa ka ku ta'lamu da haka za ku gani za ku san abin da za a yi muku kaga wannan ya abin da ya faɗa zai iya kama hankalin wasu zai iya kama hankali wasu domin shubha ne da'iman shedanin mutum yana neman shubha ne ya doki hankalin jariri da shubha da rikita rikita ake dukan hankalin jahilai dan a batar da su saboda haka a nan shi fir'auna tunda shi ya tara matsafan nan fa shi ya tattaro matsafan kasa gaba ɗaya suka amma ga abin da suka yi suka kunya tashi a gaban sabo nan take sandunansu da igiyoyi suna rikida su macizai anai musa yana sake nashi sanda sandarsa ta haɗiye duka sandunan nasu da igiyoyin nasu nan take sai suka zube suka yi sujuda kaga duk wani jahili da ke gure idan aka ce a dama mitin aka yi da musa da su zai ce wallahi kwarai kwa ya aka yi yanzu nan take duk mutanen nan sun zube shi sa Allah ya ce wa kulkiyar saharatu sajidi gaba ɗaya matsafan suka yi sujuda ga Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka sai Fir'auna ce yana ce kun gani dama muke suka yi Musa nan shi ya koya musu babban su ne to abin da ya faɗa kenan a suratul Taha innahu lakabirukum allazi allamakum sihra dama shine babban ku shi ya koya muku tsafi shi yasa nashi sandan ya haɗiye naku saboda haka za ku ga abin da zan muku me ya samu zaukake
لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف lalle zan yanyanke hannuwanku da kafafunku ta saɓani a yanke kafa dama da hannun hagu ثم لأصلبنكم أجمعين sannan kuma zan rataye ku gaba ɗayan ku gaba ɗaya ku bayan an mutu wannan azaba na horo sannan daga bayan a rataye su ma hallaka su me suka ce قالوا إنا إلى ربنا Abu منقلبون suka ce mu fir'auna inna ila rabbina munqalib ai mu dama komai dadewa masu komawa ne ga Allah mahaliccin mu saboda kai idan an hallaka mu a yanzu ai dama mutuwa ce in ma an kyale nan gaba ne mutuwa ce za ka zo komai dadewa akwai ranar da bawa yake komawa ga mahaliccinsa inna ila rabbina munqalib kalwa mutane a rana guda suka musulunta amma ka duba yadda imanin suke da karfi wa ma tantimu minna وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين wa ma tankimu minna babu abin da yasa kake wato kyamatar mu kake kokarin ka mana hukuma illa an amanna bi ayati rabbina sai dan kawai mun yi imani da ayoyin Allah mahalikin mu lamma ja'atna lokacin da ayoyin suka zo gare mu muka yi imani wannan shi da dalilin da yasa ba ka famu amma da ake musu imani ba fa ba shakka da suna cikin yace wa innakum laminal muqarrabin kuna ma cikin na kusa da da fir'auna na kusa da sarki da ba su yi imani ba da sun samu kusantar fir'auna amma yanzu da suke sun yi imani ba saboda ka sai fir'auna yana kyamasu yana kyamasu ne saboda me saboda imani sai suka ce rabbana afriq alaina sabra ya allah ka kwarara mana hakuri wato ka zubo mana hakuri duk abin da fir'auna zai yi yayi mu dai bukatar mu allah ka ba mu hakurin jurewa wa tawaffana muslimina allah ka amshi rayukan mu muna musulmai wato banda Allah babu mai iya tsara haka banda Allah babu mai iya tsara haka kuma shi ya sa komai laifin mai laifi ba ka cika baki da cewa mutumin nan ba zai gane gaskiya ba idan matsafi daga bayan Allah zai shirye shi wanda tsafi kafirci sihiri kafirci amma gashi Allah ya ciro masihirta kwararrun ƙasan gaba ɗaya haɗa su kuma take gaba ɗaya su Allah ya canza zukatan suka zama musulmai suka tafi imani kaga komai laifin mutum ba abin mamaki bane kafin ya bar duniya Allah ya tashi da shari'a saboda haka su abin da suke nema Allah ya zuba musu hakuri wato suna cewa mutabi'i na linabiyyi kan Musa ka ka amshi rayukan mu ya Allah muna musulmai masu bin annabin ka Musa alaihi salam suna ce mu Fir'auna kamar yadda ya zo a suratu Taha dan a can labarin ya fi tsawo a suratu Taha aya ta 72 zuwa 75 lokacin da Fir'auna yace la uqati anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf idan suka ce faɗo bi ma an taƙawa ka yi abin da duk za ka iya a gaya wa mutum kamar fir'auna irin wannan magana faɗo bi ma an taƙawa je ka hukunta duk abin da za ka hukunta saboda fir'auna bai da girma in an kara shi da girman Allah suka ce inna ma taqabi hadhihi al-hayat ad-dunya duk abin da zaka hukunta baya wuce hukunci a nan duniya dan baka sallake ta yi ikon ka ya tsaya a nan duniya ne inna amanna bi rabbina mu dai mun riga mun yi imani da Allah mahaliccin mu li yaghfira lana khatayana dan ya gafarta mana laifuka da muka yi a da wa ma akrahtana alayhi min as-sihr da irin abin da ka tilasta mu na tsafi muka aikata wanda shi ma yana nuna ashe tilasta su aka yi suka yi sihiri wallahu khairun wa abqa Allah shine mafi alkhairi kuma Allah shine wanda yafi wanzuwa kai baka wanzuwa innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya wanda ya tafi ga Allah mahalicinsa yana mai laifi to wutar jahannama ita ce makomarsa kuma baya mutuwa cikin ta ba zai rayu ba wa man ya'ti mu'minan qad amila salihati wanda ya tafi ga Allah yana mumini yayi sa'a ya gabatar da ayyuka masu kyau fa ulai ka lahum darajat ula wadannan su suke samun martabobi madaukaka yasa Abdullahi ibn Abbas malaman tafsiri duka suna kawo bayanin sa yana cewa fa kanu fi awwalin nahari sahara da da safi matsafa ne fa saru fi akhirhi shuhada abarara da safi matsafa da yamma shahidai banda Allah wa yi haka banda ya nuna maka kenan wato dai fir'auna ya hallaka su amma a nan akwai abin da malamai suka yi la'akari shi lokacin da fir'auna ya ce zai hallaka waɗannan matsafa la uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf thumma la usallibannakum ajma'in zan rataye ku zan muku azaba me ya kamata su yi ai kamata yayi a ce sun yi addu'a Allah ya kare su ba su nemi kariyar Allah ba su dai abin da suke nema shi da su samu kyakkyawan ƙarshe ba azabar fir'auna ce ta dame su ba menene damuwansu ƙarshen su din nan lokacin da za su rabu da duniya ya zama yana da kyau wallahi wannan babban ilimi ne wanda ya fi karfin a ce mutumin da ya mutunta a rana guda ya same shi sai da hikimar Allah da baiwa ta Allah saboda haka yasa kamar wato Allah ya saka musu basira ne da za su ba da amsa, amsar mai ilimi, ilimin mai zurfi, a ranar fa suka musulunta amma ga amsar da suke bada. Zan muku azaba suka ce mu je fatan mu Allah ka amshi mu muna musulmai. Ashe har sun gane babban abu ga ɗan adam shine yaya rabu da duniya. Babban lamari gare ka shine yaya ƙarshen ka ya kasance. Don Allah ya ba mu misalin haka a cikin Alƙur'ani muhimmancin ƙarshen rayuwa ɗan adam rayuwarsa gaba ɗaya ba da take da muhimmanci kamar ƙarshe yana da muhimmanci ga shi annabi ibrahim alaihi salam allah ya bada misali da labarinsa da aya ta 130 zuwa 132 surat al-baqara wa man yarghabu an millati ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafaynahu fi dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin إذ قال له ربه أظلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب wanda ita ce wasiyar annabi Ibrahim ga ‘ya'yansa annabi Ishaq da annabi Ismail da kuma jikansa annabi Yaqub alaihi salam ya baniya ya ku ‘ya'yana da kai jikana inna Allah astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun Allah ya riga ya zaba muku addini ina muku wasiya kar ku yadda ku bar duniya face kuna musulmai wannan wasiya ce ta annabi Ibrahim alaihi salam saboda haka yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu misali haka kamar a suratu suratu ali imran aya ta 163 inda yake ba mu misalin masu hankali masu hankali ga irin addu'an da suke yi ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار مهم أبو شيني يا أكيد ƙarshen rayuwarka waɗannan matsafa har sun gane ƙarshen rayuwa yana da muhimmanci saboda kai san suke roƙon Allah ya amshi ransu suna musulmai kaga babu wanda ke sanin wannan sai wanda ya karatu amma kuma ga Allah ya saka musu wannan basira ya saka musu wannan fahimta ba su roƙi Allah tabaraka wa ta'ala ya kare su ba ba su roƙi Allah tabaraka wa ta'ala ya kare su ba babban abin da suke roƙo shine Allah ya sa ƙarshen su ya zamanto sun mutu suna musulmai to malamai suna cewa wannan ba laifi bane dan sun roƙa mafi dacewa a karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a tsarin karantarwa na manzon Allah shine idan musiba ta sauka ka nemi Allah ya yaye maka ita wanda shine matakin farko addu'anka na farko ka nemi Allah ya yaye maka ita misali akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana cikin sahih bukhari da muslim la tatamannu liqa al-adu kada ku rika fatan haduwa da makiyanku kar ku rika fatan yaki a'a ba a fatan yaki bi Allah bi ake so da ku wa sabullaha al'afiya ku roki Allah lafiya ku roki Allah lafiya shine aka fi so don haka abin da yafi dacewa da waɗannan matsafa shine da ake sun roki Allah ya kare su daga sharrin fir'auna ya mayar da aniyarsa a kansa ba wai ya zuba musu hakuri ba amma da yasa kuka samu wannan aka ce ai babu laifi babu laifi mutum ya roki ya roƙi haƙuri idan musiba ta riga ta zo. Amma idan musiba ba ta riga ta zo ba, to roƙon haƙuri akwai malaman da suke ganin yana zama kuskure don akwai hadisin Mu'azu dan Jabal. Mu'azu dan Jabal yace sami annabi sallallahu alaihi wasallam rajulan wa huwa yaqul manzon Allah ya ji wani mutum yana addu'a Allahumma inni as'aluka sabra ya Allah ina roƙonka ka bar haƙuri sai manzon Allah ya ce ta'alta Allah al-bala'a to ai bala'i ka roƙi Allah ya baka. wanda ya roƙi haƙuri ya za a yi ka samu haƙuri bala'i bai zo ba in ka ce Allah ka ban haƙuri to sai ya turo ma bala'i don bala'i in ya zo shine haƙurin zai zo bayansa saboda ka ba a roƙon haƙuri kai tsaye sai idan bala'i ya zo manzo Allah ya ce mar fasalhul afiya abinda za ka roƙi Allah shine ya baka lafiya kar ka ce Allah ka ban haƙuri domin haƙuri ai bai zuwa sai a bayan bala'i idan bala'i ya zo lokacin ne haƙuri yake zuwa kamar misali a suratul bakara aya ta 250 zuwa da 51 inda Allah ya bada labarin annabi Dawud walamma barahu li jaluta wa junudi qalu rabbana afriq alaina sabra kaga yaushe ne suka yi wannan addu'a Allah ka farara mana hakuri sai da aka riga aka fito ga kafirai ga musulmai za a ja daga an tabbata musiba ta zo ta ce to Allah zubo mana hakuri saboda musibar ta riga ta zo amma haka kawai Allah ku ba min hakuri to sai turo musiba wannan shine hadisin da Muaz bin Jabal ya rawaito amma hadisin yana da rauni yana silsilatu da'ifa hadisi na 4520 babu laifi dan ka roki Allah hakuri ko da musibar ba ta zo ba amma an fi son ka roki Allah ya kawar maka da damuwa idan damuwa ta zo a maimakon Allah ya baka hakurin jure wannan bala'i Allah ya samu gani dalili saboda Allah ya bamu labarin wasu annabawa a suratul anbiya ya bamu labarin wasu annabawa ya kawo labarin annabi ayyu iddada rabbahu anni masaniya burru ya Allah cuta ta same ni wa anta arhamur rahimin bai ce Allah ka samu hakuri in mutu da cutar nan ba ko yace Allah cuta ta same ni kawar min da ita فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا من عندنا وذكرى للعابدين نن الله يكره ودشوا وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين sannan sai ya kawo bayan ya kawo wa adkhalnahum fi rahmatina innahum min as-salihin sai kawo labarin annabi Yunus wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna am lan naqdir alayhi kaga annabi yunus ya shiga damuwa fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin shi ma da ya shiga damuwa ya kira Allah ya yaye masa damuwan fastajabna lahu wa najaynahu min al-gham sai muka amsa mar muka yaye mar muka tseratar da shi daga wannan damuwa wa kadhalika nunjil mu'min haka nan muke tseratar da masu imani tunda mutanen annabi Musa matsafan nan sun yi imani da za su ce Allah ka tseratar da mu daga fir'auna shin Allah zai tseratar da su ko a'a tunda ya ce wa kadhalika nunjil mu'mini haka nan muke tseratar da masu imani da za su ce Allah ka tseratar da mu daga fir'auna babu shakka Allah zai tseratar da su to amma sai suka roki Allah maimakon ya tseratar da su daga sharrin da fir'auna yake kokarin tsara musu yake kokarin ya dora musu suna roƙon Allah ya ba su haƙurin jure bala'in da fir'auna zai ɗora musu maimakon su ce Allah ka tseratar da mu daga wannan azaba su suka ce Allah ka zuba mana haƙuri mu jure mu wannan azaba ba laifi bane saboda me musibar ta riga ta zo musibar ta riga ta zo kamar yadda Allah madaukaki ya faɗa mana idan musiba ta riga ta zo ba laifi bane mutum ya roki Allah ya ya ya ya wato ya sassauta mar ya ba shi hakuri jure wannan musiba ne maimakon ya yi addu'a Allah ya kawar masa da ita bare sha'awar haduwa da Allah idan imani ya yi ƙarfi a zuciyar bawa yakan samu tsananin son ya haɗu da Allah yakan samu tsafta tsananin so ya ga cewa ya haɗu da Allah subhanahu wataala waɗannan mutane sun yi imani tun da sun yi imani sai zama suna da tsananin soyayyar su ga cewa sun haɗu da Allah subhanahu wataala a wannan lokaci Allah ya zuba musu sha'awar shahada saboda kai ba su kai wannan addu'a wanda kuma wannan yana cikin addu'o'in Annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي يا الله كراياني إذا لا يوجه تفهمين الله كأنشرينا إذا متوجه تفهمين وأن يرى شكين أدوي من الله يرى شوى اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفر وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك بركة العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك هذا شيء محل الشاهد ina roƙonka Allah ka sa min tsananin son haduwa da kai wannan yana cikin addu'o'in Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka sa min tsananin son in ga na haɗu da kai to idan mutum imani ya yi masa yawa yana kai ga wannan matsayi na yadda zai rika sha'awar haɗuwarsa da Allah ba rayuwar duniya ba wannan dalili ya sa suka nemi Allah ya ba su haƙurin jure azabar fir'auna a maimakon a maimakon su ce Allah ka yaye mana Allah ka yaye mana musibar da fir'auna yake kokari ya dora mana don saboda suna da zaɓi tun da musibar ta riga ta zo gare su wato abin da suka aikata bai saba ma ainihin tsari na karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam وقال الملأ من قوم فرعون وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون وقال الملأ من قوم فرعون مشاور كان لسكي متعنى فرعون فكتي أتذر موسى يا سيد فرعون يتبقى كاري موسى وقومه جماعة هذا بنو إسرائيل كده سورة جماعة النبي موسى za ka kyale Musa da jama'arsa li yufsidu fil ardi su yi barna a ƙasar nan wa ya zaraka ya barka wa alihataka da abin bautanka to anan an samu sabanin riwaya saboda saboda yadda ayoyin alqur'ani suka yi ishara saboda kai ta kalmar wa ya zaraka wa alihataka ya zama ta samu sabani ta tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar misali sayyidina ali bin abi talib da abdullah bin abbas su suna karanta ayan nan wa yazaraka wa ilahataka wa yazaraka wa ilahataka yanzu zaka kyale Musa da jama'arsa su yi barna a ƙasa su barka da bauta su barka kuma su bar bautanka kaga ya fi dacewa da nassin alqur'ani me dalili domin fir'auna abin da ya tabbatar kamar yadda Allah ya kawo cikin alkur'ani misali a suratul nazi'at fa hashara fanada fa qala ana rabbukumul a'la shi fir'auna ya ce shine ma shine ma Allah banu isra'ila to shine abin bautan saboda haka nan idan an ce wa yazaraka wa alihataka zaka kyale Musa ya barka da abin bautanka kamar fir'auna yana da abin bauta shi ma amma idan aka ce wa ya baraka wa ilahataka ya barka da bautanka kaga ya dace da nasan alqur'ani nasan alqur'ani ya tabbatar mana fir'auna ya gaya ma ya gaya wa mutanen masar shine Allah mahaliccin su anna rabbukumul a'la a suratul qasas aya ta 38 yana cewa wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi ni ban san kuna da wani abin bauta ba in ba ni ba in ji fir'auna ban san kuna da wani abin bauta ba in ba ni ba kaga kenan saka kalmar ilahataka ya fi dacewa akan alihataka domin alihataka yana nuna cewa shi kansa fir'auna yana da abin bauta yanzu za ka kyale fir'auna da jama'ansa su barka su bar bautan abin bautanka to nan ma akwai dalilai kwarai saboda malamai suna cewa asali banu kirtawa suna bautan dan maraki saboda ka ainihin gidan fir'auna suna da abin bautan kafin shi wannan fir'auna ya yi korafin shi ma abin bauta ne kala ya ce musu sanu kattilu abna abu za mu kakkashe ƴaƴansu maza wa nastahayi nisa'ahum mu rika raya ƴaƴansu mata wa inna fawqahum qahiru kuma ai mu muna saman su muna masu rigaye saboda haka ku dai sa'i za ku ga abin da za mu yi musu قال موسى لقومه قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قال موسى لقومه النبي موسى عليه السلام اتوا متعنسا استعينوا بالله كلك نيمان في مقام الله واصبروا في ربكم fada shi innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi kasan nan ta Allah ce yana ba da ita ga wanda ya ga dama cikin bayinsa Allah yakan ba da mulkin ƙasa ga kafiri yana ba da mulkin ƙasa ga musulmi don haka idan kun samu kanku a karkashin mulki na kafiri azzalimi to kawai abin da za ku shi ne neman taimakon Allah ya ce addu'a sai kuma hakuri da irin duk abin da zai same ku amma tunzirin ku ba zai iya haifar muku da alheri ba kaga fir'auna bai yarda ya ce ba bani isra'ila su tashi su yi bore ga gwamnatin fir'auna ba ko la sai dai ce ku nemi taimakon Allah ku yi hakuri wal aqibatu lil muttaqin aqiba wato karshen al'amari yana tabbata ne ga masu kiyaye dokokin Allah karshe zai zama yana tabbata gare mu قالوا أوذينا من قبل قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون قالوا أوتينا من قبل أن تأتينا bani isra'ila ba su ɗora laifi ga annabi musa ba suka ce ai an cutar da mu kafin ma ta zo min ba'di ma ji tana kuma ba min ba'di ma ji tana da kuma bayan ka zo gare mu wato irin wannan azaba da muke gani wajen fir'auna ba yanzu bane saboda haka babu ganin laifin ka kaza sai annabi musa alaihi salam ya kwantar da hankalinsu yace musu asarabukum an yuhlika aduwakum akwai fatan Allah zai hallaka maƙiyanku akwai tamanin Allah zai hallaka makiyanku wa yastakhlifukum fil ard kuma akwai tamanin Allah zai ba ku mulkin kasa zai sa ku maye kuke da mulkin kasa fa yanzu ra kai suka amalu da sai duba ya ga kuma ya za ku yi saboda dama mulki ke a karba hannun wancan a ba mu wannan idan an karba hannun wancan an baka ba wai ana son ka bane a'a ana duba kai kuma ya za ka gudanar da naka mulki ولقد ولقد آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون ولقد أخذنا آل فرعون للحقيقة من كام متانا فرعون بالسنين والهدفين رشوا روا ونقص من الثمرات لكم نكسر يا أيها domin suna da wato suna da itatuwa irin su da binai da inabi da sauransu aka waye gari su ma an samu na kasan abinci ya yaro la Allah ya zakaru da fatan ko sa yi tunani wato ko sa tuna su gane kuskuren su su dawo su bi abin da Annabi Musa alaihi salam yake gaya musu fa idza ja'akum al-haqq وإذا جاء تأتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون فإذا جاءتهم الحسنة إذا كيكاوان الأمر يزومس idan gari yayi daɗi kazo sai su ce lana hadiji dalilin mu ne garin nan yayi daɗi yau saboda mu ne mutanen kirki wa in tusibuhum sayyi'atu idan gari yayi bai yi daɗi ba musiba ta samu wani mummunan abu ya auku a garin ya tsayyaru bi Musa sai su yi canfi da Annabi Musa sai ce to ai saboda Musa ne tun da Musa ya zo kasan nan kasan nan kake daɗi wa man ba'ahu da wadan sai tare da Annabi Musa alaihi salam ala fasani inna ma qa'iruhum inda Allah abinda suke shi'unci da shi yana wajen Allah ba maganar Annabi Musa bane zuwan Annabi Musa ya zama kasa ta canza babu daɗi a'a Allah shine ya ga dama ya canza wannan al'amari nasu walakin aksarhum la ya'lamuna sai dai mafi yawan su ba sani ba wato Allah shi ke canza yanayin su saboda ko sa gane don haka yasa aka samu tawayar kamar ƴaƴan itatuwa aka samu fari suka ce to da Musa bai zo ba kaga da muna cikin wadata yanzu da Musa ya zo ga fari ya zo kaga wa'azi ne ba aka yi musu da zuwan fari in sai suka dauka a'a annabi Musa ne ya zo da fari saboda haka ya zama canfi kuma Allah tabaraka wa ta'ala yake a wannan ba laifin annabi Musa bane alaihi salam ya turo ne ko ya zama wa'azi gare ni wa qalu mahma وقالوا مهما تاتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين qalu suka ce mahma ta'tina bihi min ayatin duk inda ka kawo mana wa- wa- wata alama wata mu'jiza da ta fara na biha dan kai mana sihiri da ita ya kai Musa wato kowace mu'jiza za ka zo da ita daga yanzu fa ma na hanu laka bi mu'minin ba za mu yi imani da kai ba zan mun san sihiri za ka yi ka daina ma tunanin za mu bi ka a ba mu bi ka fa arsalna alaihim فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فأرسلنا عليهم الطوفان muka aika musu ambaliyar ruwa wal jarada da kungun fari wal kummala da musibar kwarkwata wal babadi'a da kwadi wal dama da musibar jini ayatin mufassalatin ayoyi ne daban-daban waɗanda Allah madaukaki ya aika ma azu fir'au ko sa gane ba su takbaru amma suka ci gaba da girman kai wa ma wa kanu qaumun mujrimina sun kasance mutane ne masu laifi yanda ka ji ayar na haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ta ga sahabbai bai yi wani bayani kanta ba haka na kuma sahabbai suka karanta ta tabi'ai tabi'ai har zuwa tabi'u tabi'in kokarin ka san yaya farin yake yaya kwarkwatan yake yaya waɗannan kwaɗi wani irin jini ne kokarin ka sani ba za ka taɓa sani ba saboda wanda ya zo da alkur'ani bai fassara ba Allah dai ya tabbatar mana cewa ya tura waɗannan abubuwa ga Fir'auna saboda musi ya zama musiba gare shi. Yaya tsarin abin yake babu wanda ya sani. Allah bai ba mu labari ba. Wato Allah ya jarabci mutanen Masar, Fir'auna da jama'ansa da bala'i daban-daban, ambaliyar ruwa, ƙungun fari, kwarkwata, kwaɗi da sauran haka in ka buɗe littafan tafsiri zaka ga bayanin daban-daban kuma duka bayanan babu wanda yake da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka kare saboda haka abinda Allah yake nufi shi ya gaya muku saboda ku ku yi hankara ba wai ku yi kokarin sanin gaskiyar yadda abu ya auku ba za ka taɓa sani ba ya dai gaya maka an taɓa samun wani kangararren sarki mu yi wannan yaki mu yi wannan yaki mu yi wannan yaki saboda me saboda kai ma ka ka- ka dauki darasi daga labarin wannan kar ka yadda ka saba ma Allah subhanahu wa ta'ala walamma waqa'a alayhi ولما وقع عليهم الرجس قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل bayanin cewa ta da annabi Musa alaihi salam walamma waqa'a alaihim ar-rijz lokacin da azaba ta auku- ta auka a kansu suka tabbata ba mai iya yaye musu wannan azaban sai annabi sai annabi Musa alaihi salam shi zai iya roƙon Allah ya yaye musu wannan azaba ashe sun gane gaskiya sun gane da gangan suke wasa da al'amarin Allah قالوا sai su ce annabi Musa ya kai Musa ud'u lana rabbaka bima ahida indaka ka ka kira Allah Allah ka dinnan rabbaka kira mana Allahn ka din nan saboda alkawarin da muka yi da kai la in ka shafka annar rijida lallai idan ka yaye mana wannan azaba la nu'minan da laka za mu yi imani da kai wala nursilanna ma'aka bani isra'il kuma za mu sake banu isra'ila su tafi tare da kai wato bayan ma sakon da ka zo da shi na cewa mu kyale banu isra'il mu kanmu za mu yi imani da kai mu kanmu za mu karɓi addinin musulunci فلما كشفنا عنهم الرجز إلى فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوا إذا هم ينكثون فلما كشفنا عنهم الرجز فإلهم كياي وسوى نن عذابا دين إلى أجل zuwa ga wani lokaci kun bari ku wanda su din za su isa gare ki sun ce idan ka yaye mana azaban nan za mu yi imani idan kuma ya kusa da sai gashi suna warware alkawarin kaga yadda suke wasa da al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka yaye mana da mu in ka yaye za mu yi imani sai Allah ya yaye ta ciki me ya faru karshe فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها wannan غافلين kan nan sai muka yi uba kansu Allah tabaraka wa ta'ala tunda sun kusatar da shi sun saba alkawarinsa sun saba umarninsa Allah ya ce sai muka yi uba gare su fa agaratnahum fil yammi muka nutsar da su a cikin rafi bi annahum kazzabu bi ayatina saboda sun karya ta ayoyin mu kanu an hagafilin sun kasance garafkanannu game da ayoyin Allah wa awrasna alqawma وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون متانا أكي رونناوا سنة بنو إسرائيل أكي رونناوا كفر مصر أكي سنة أيها ما سوى على فرعون هنا أذب كدس to waɗannan mutane da aka wulakanta waɗanda aka kaskanta waɗanda ake raunanawa Allah ya ce muka ba su gadon ƙasan gabaci da yammaci Allah ya halaka Fir'auna da jama'ansa waɗanda ake ganin ba kowa bane sai Allah ya kyaukar kasan na baku masharik al-ardi wa magharibaha wato gabacin ƙasa da yammacin ta allati barakna fiha ƙasar da muka yi albarka cikin ta wato ita ce ƙasar ah, Syria wa tammat kalimatu rabbika al-husna ala bani Isra'il Ki- alƙawarin nan kyakkyawa da Allah ya yi ma banu Isra'il ya zama ya cika bi ma sabaru a dalilin hakurin da suka yi wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wato mun murkushe abin da fir'aun ya kasance yana aikatawa mun nike shi wa qaumuhu da shi da jama'ansa wa ma kanu ya'rishuna da abin da suka daga na gini ya'rishuna wato yarfa'una ginin da suka daga duk Allah ya kada shi wannan ya gwada cewar idan mutum ya yi haƙuri ya riƙe gaskiya to komai da cewa Allah zai ba shi ɗaukaka a duniya idan ana cutar da ku ku yi haƙuri ku riƙe gaskiya ku yi addu'a za a waye gari ku ne masu ɗaukaka a duniyar ba wasu ba Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك آمين ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك آمين ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا آمين اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك